أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan wato fili namu da muke gabatar da karatu mai taken yadda ake haɗa nasoshi muna cikin darasi na talatin lokaci muna halinsa muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani sheikh muhammad al-amin shanqiti na biyu kuma as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna tafiya da wannan littattafai ne guda biyu ayar da wani daga cikin su bai kawo ba sai mu cike da ita idan kuma dukkan su sun kawo kuma babu matsala za mu iya duba mu ga akwai sabani tsakanin bayanan su to muna cikin bayani a cikin daf'o'i hamil iftirabi an ayatul kitab a mas'ala wadda malin ya kawo ta 44 a karkashin innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum ulaika humud dallun aya ta 90 a cikin suratu ali imran anan wato muna tsakiyar bayani kan wannan mas'ala ba mu kai karshe ba na cewa shin karɓar tuba ana karɓar tuban kafiri ko kuma a karɓar tubansa sai lokaci iya yi mun halinsa ma'ana ana karɓar tuban mutum idan tuban shi ya maimaita ko ku ba za a karɓa ba to da hakan zan dan koma baya saboda wanda suke biye da mu kilan su fahimci karatun da kyau muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malin ya ce wa hadha alladhi qarrarna abinda mun ka tabbatas kenan min annal murtadda idza taba qubilat tawbatuhu cewa mutum idan ya tuba za a karbi tubansa walau ba'da takarrurin riddati thalatha marratin aw akthar ko da kuma ya maimaita ridda so uku ko fiye da haka la munafata bainahu wa bain ma qalahu jama'atun min al ulama'i al arba'ati wa ghairihim wannan bai ci karo da faɗar malamai ba na mazhabobi kenan guda hudu da waɗansunsu da waɗanninsu da waɗanda suka ce ana karɓar tuban shi kenan da waɗanda suka ce a'a wato ba a karɓar tuba wa huwa marwiyun an aliyin wa ibn abbas kenan waggar an yi riwaya daga ali da ibn abbas min annal murtadda cewa mutumin da ya didda idza takarrara minhu zalika idan riddatan maimaitu gare shi yuqtalu wala tuqbalu tawbatuhu ana kashe shi amma ba a karɓar tubansa واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية مالن yace wadansu sun kafa hujja da wannan aya malam yace to mu kuma mun ce ana karba tuba shi kuma riwayoyi suna cewa ba a karba tuba shi malam yace to babu cin karo li annal khilafa domin sabanin mu da su fi tahqiqil manati wajen tabbatar da illa al manat ita ce illa a cikin ilmi na usulul fiqh kuma tana da masalikul illa kusan guda goma ga wanda zai karatu ilmi usulul fiqh mallan yace na fi nafsil marati ba cikin illa akai sabani ba tabbatar da illa yace wal mutanazirani mutanen da suka yi sabani ko suke tattaunawa akan wata mas'ala qad yakhtalifani fi tahqiq al manat tana yiwa su samu sabani wajen tabbatar da illa ma ittifaqihima ala asl al manat tare da sun yi ittifaqi akan illa amma shin illa ta tabbata ko bata tabbata ba sai su yi sabani misali kowa ya yarda da cewa abu kaza yana sawon maye misali maye duk malamai sun yi ittifaqi afwan haramun ne duk abin da ke sa maye haramun ne a sha shi to amma sai a sa wani malami ya ce a sha wani abu wani ce ce kada a sha saboda shi a wajen wani malami wannan abin baya sawar maye bai tabbatar da haka ba kenan wajen tabbato illa aka samu sabani ba wai cewa illa ba ta maye tana matsayin haramun ba shine abin da ke son yan uwa su fahimta a cikin bayanin malam wa idahuhu mallan yace to ga yadda zan yi maka bayani don ka gane annal manatu makanun nauti a cikin yaren larabci in an ce al manatu makanun nauti wurin da ake rataya abu daga nan aka samu wannan itaciya da zatu anwatin wadda lokacin da sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka nemi a sanya musu zatu anwat manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu shin kuna son kamar yadda Musa suka ce ij Allah na ilahan kama lahum aliha almuhimmu dai zato an watsin saboda ana rataye takobi gare ta wato sun iske wadansu abin nan wadansu suna su ma da wurin da suke ratayawa wa huwa ta'liq shine ratayawa in jimalan wa minhu qawlu Hassan radiyallahu an yana daga cikin fadar Hassan Allah ya yarda da shi ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka dafa ma da awa suka yi jihadi da halsunan su don kare addinin musulunci yace wa anta zanimun nita fi ali hashimin kama nita khalfar rakibil qadhul fardu wa anta kai yana mamunin zambo zanimun an gane ko abin nan zanimun wato kana abin zargi duk da ke sun ce zanimun dan zina cikin bayanin da muka gabatar wancan sati mun ce ba dan zina ba domin shi zaniyun ya kamata ya zama to ba zanimun ba almuhimmu dai zanimun kana abin zargi ni tafi ali hashimin an rata ya ka daga cikin alu hashim kinan kai ba daga cikin su kake ba ko kuma ana kai na baya kake ba daga cikin na gaba ba kama ni ta khalfar rakibi kamar yadda an karata ya arrakib mai wato khalfar rakibi bayan mai tafiya alqadahul fardu alqadahu shine wato kibiya wadda ake halbi da ita alfardu wadda take makaɗaiciya kenan sai ya zamanto wato an rataya ta ne an saka ta a baya kenan ba gare shi take ba ko kuma abu ne wanda yake wato baya ina fata an fahimci ni to dan haka kalima ta almanat tana nufin abin da aka rataya a larabci amma na ana nufin illa saboda da illan na ake rataya hukunci mallan yace wal muradu bihi makanu ta'liq al hukmi amma abinda ake nufi da shi a cikin ilimin usulul fiqh wurin da ake rataya illa wa huwa al illa ita ce illa fal manatu wal illatu mutaradifan istilahan mallan yace in anka ce al illatu ko anka ce al manatu cikin usulul fiqh abu guda ne an gane ko illa can cikin lugha an ce manatu abinda an karata ya illa da shi ita ko illa asalinta abinda ya tasiri ha hukunci ya tabbata domin asalin illa tana nufin rashin lafiya إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط sai dai malamai sun yi rinjayar da amfani da kalima ta almanat fi maslakil khamis min masalikil illa a cikin hanyoyi da ake bi wato cikin hanya ta biyar daga cikin hanyoyi goma in ban manta ba waɗanda malamai suke bi wajen tabbatar da illa sai suna amfani da manat manat amma in sun cikin babin kiyasi kuma sun fi amfani da kalima ta illa alladhi huwa almunasabatu wal ikhala wanda shine ake kira almunasaba dacewa hukunci wal ikhala da kuma wato inda ake ganin ya kamata a tabbatar da hukunci an gane ko can cikin wannan babi nan ne ake samun shi fa innahu yusamma takhrij almanat ana kiran sa takhrij almanat fitar da illa wa kadhalika kuma ana kiran shi an gane ko fi maslaki tasi'a a cikin hanya ta tara alladhi huwa tanqihul manat wanda kuma shine tanqihul manat ta ce wato illa kenan waɗanga hanyoyi da ake bi duk in ba wanda ya karanta usulul fiqh ba zai fahimce su da kyau ba malam da yana son ya ce maka da shi da yace ana karɓar tuba da sun ce ba a karɓar tuban shi ba sun yi sabani bane kan illa amma sun yi sabani ne kan ta tabbata illa ko bata tabbata ba nan ne akwai sabani malam yace fa takhrijul manat a cikin ilimin usulul fiqh an kace takhrijul manat fitar da illa huwa istikhrajul illati bi maslakil munasabati wal ikhala shine a fitar da illa ta hanyar munasaba da ikhala kamar inda ake zaton tabbas akwai wannan illa munasaba kuma dacewa ina fata an fahimce ni shine takhrijul manat ma'ana fitar da illa yanzu misali idan aka kawo giya daban-daban daban-daban aka ajiye mini daban-daban misali shin dan saboda an yi wannan da hatsi ne ko ko dan saboda an yi wannan misali da inabi ne ko da kaza ko da kaza a'a illa ita ce mi shine an tana sawan maye kinan sawa'an da hatsi aka yi ta ko ba da hatsi ba ko ma da mi aka yi ta inda tana sawan maye sai in yi kokari in fitar da illa shine kasancewar abin nan wato yana sawan maye to wannan aikin da zan yi na fitar da illa wa tanqihul manat shi ko tanqihul manat tasfiyatul illa wa tahdhibiha in yi kokari in tattace hatta la yakhruju shay'un salihul laha wala yadkhulu shay'un ghayru salihin laha kenan har wani abu wanda ya dace da illa ba zai fita ba sannan wani abu wanda bai dace ba ba zai shigo ba kama huwa ma'lumun fi mahallihi malla yace kamar yadda yake sananne a wurin sa shine wato ilimi na wato usulul fiqh dan haka shi tanqihul manat wato tacewa tacewa daga naqaha yunqihu tanqihan yanzu misali idan muka zo muna dubawa a cikin tafiya ta ilmin usulul fiqh kamar yadda malamai suke yawan bada misali da wani balarabe da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa na halaka na halaka an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya ce ai ya abka ma iyalin shi ne a cikin watan Ramadan sai an kace mishi yantar da baiwa ko kuma wato ya ciyar ko ya yi wato ko ya azumi ko ya ciyar to kaga waɗanda abubuwa da aka ɗora mishi shin dan saboda yana balarabe ne ko saboda shi misali yana balarabin ƙauye ne ko ko dan saboda shi na dogo ne ko dan shi na gajere ne ko dan shi na fari ne ah s- kaga waɗanda duk ba su zamantowa illa a kasancewar illa saboda cikin watan ramadani ne kuma cikin watan ramadani ya sadu da iyalinsa kuma ya sadu da iyalinsa kuma ba da daddare ba da rana to kaga wannan sai zama to shine da sa yayi intihaki ta hurmat shahri ramadan wasu malamai suna cewa jima'i shine dalili wasu kuma sun ce a'a saboda ya keta alfarbar watan ramadan shi yasa aka samu sabani shin mutumin da ya ci abinci da gangan wadansu malamai suna ganin cewa idan mutum ya ci abinci da gangan sai ya ramka azumi 60 saboda ya taka alfarmar watan Ramadan kamar yadda mai jima'i ya taka alfarmar watan Ramadan wasu suka ce a'a shi mai jima'in hukuncin ya tsaya ne akan sa ba za a yi kiyasi ba a tashi zuwa ga wani to kaga sai zamanto wajen tahqiqin wato tabbatar da illa akwai ta ko babu amma illa shine ta cewa wato an tabbatar da cewa shine jima'in shi muttafaqun alaihi ne to dan haka yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci irin waɗannan masalik dan saboda fahimtar shari'a malin yace to wa amma tahqiqul manati kinan bayan malin yayi bayanin takhrijul manat fitar da illa tanqihul manat ta ce illa don a bambanta ta kenan mun fitar da kasancewar shi balarabe ko kaza ko kaza wa amma tahqiqul manat amma tabbatar da illa wa huwa al-gharad huna shine kuma abinda muke son mu kai gare shi fa huwa an yakuna manatul hukmi muttafaqun alayhi bainal khasmaini shine masu tattaunawa akan wata mas'ala shi zamanto illa sun yi ittifaki akan ta shine manatul hukmi إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا wani ya ce a'a wannan illar tabbace akwai ta wani ya ce a'a babu ta kenan ya yarda da cewa abin nan haramun ne amma shin misali mun ce mun yarda da cewa giya eh, haramun ce muttafaqun alaihi duk abin da ke samun mayi haramun ne amma sai a samu sabani wani ya ce a'a abin nan yana samun mayi wani ya ce baya samun mayi misali kenan malam ya ce wa misaluhu al-ikhtilafu fi qat'in nabash sabanin da malamai suka yi wajen yanke hannun mutumin da ya yi satan likafani shine annabash Allah kai muna tsari fa inna aba hanifa ta rahimahullahu ta'ala domin shi abu hanifa an gane ko rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi an gane ko kuma wa rahimallahu jami'al muslimin bari mu kara Allah ya ji kan dukkan musulmai nagari wato waɗanda suka mutu akan tauhidi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuwafiqu jamhu yuwafiqu al-jamhur ala anna as-sariqa hiya manatul qat'i domin shi Abu Hanifa ya yarda cewa sata tana sawa an kima mutum hannu in an ta cika sharuɗa walakin da hu ya ƙulu lam yatahaqqaq al manatu fi fi nabash sai dai Abu Hanifa yana cewa a'a to ai shi nabash illa bata tabbata ta yanke mishi hannu ba li'annahu ghairu sariq domin shi ba barawo bane ya yarda cewa sata tana yarda a yanke mutum hannu amma shi bai yarda hukuncin barawo ba yana tafiya zuwa ga wanda ya satar wato abin nan yana tabbata akan hukuncin yanke hannu yana tabbata akan wanda yayi satar likkafani bal huwa akhidhu malin aridun lidaya bal shi a'a akhidhu malin ya riki dukiya ne aridun wadda tana iya gittawa lidiyai daga tozarta kal multaqit min ghairi hirzin kamar mutumin da ya tsintsuwa kuɗi ba a casa ta su yayi ko da bai dawo da su ba ba a cashi barawo ne tunda tsintsuwa tsintsaye a hanya hakan ga mutumin da ya sata a makabarta domin shi mutumin da ya saci likafani wal iyadu billah za a ga cewa ai shi likafani ba abu ne wanda za a cewa ba an ɓoye shi kamar kuɗi a wani wurin tsaro ko wani abu a mamaci abu ne wanda ma an riga an manta da shi mutane sun tafi sun bar shi malam yace to fa idza haqqaqta zalika idan ka tabbatar da wannan fa'lam anna muradal qa'ilina kasancewa maganar fadar waɗanda suka ce innahu la tuqbalu tawbatuhu ba a karɓar tubarsa anna af'aluhu dalatun ala khubthi niyyatihi cewa mutumin da yake yawan tuba waɗannan ayyukan nashi suna nuna niyyar shi bata da kyau wa fasadi aqidatihi da bacewar aqidarsa wa annahu laysa ta'iban fil batin lalle shi tabbas bai yi tuba ba a boye kina a cikin zuciyarsa taubatan nasuha tuba ingantacce fahum muwafiquna ala anna tawbatan nasuh manatul qabul kenan mala yace su abinda suke nihi tuba wanda yake annasuh tuba ingantacce manatul qabul shine a illar da zai sa a karbi tuban mutum kama zakarna kamar yadda muka bayyana walakin ya ƙuluna sai suna cewa af'alu hadhal khabith aikin wannan mummunan mutumin dallata ala adami tahqiqil manat sun nuna illa ta karɓar tuba shi bata tabbata ba don yawan maimaita tuban shi bai yi tuba ingantacce ba kenan ba sabani ne na dan kada a zarge ni malam yayi haka ne don ka a zarge shi cewa ya saba magabata saboda akwai da kullun abin da suke so su ce mutun ya saba magabata saboda su samu hukuncin da suke so su yi mishi irin wanda suka ga dama Allah kai mu tsari wa min huna malam yace anan ikhtalafa ikhtalafa al-ulama fi fi tawbatiz zindiq malamai suka yi sabani akan tuban zindiki kalma ta zindiq suna cewa asalin ta farisiya ce ma'ana mutumin da yake yana bayyana musulunci amma a kafi a bayyana kafiri a boye kafirina yani al mustat al mustas mustasirra al mustasirra bil kufri mutumin da ya boye kafirci famin qa'ilin la tuqbalu tawbatu suka ce a'a in mutu ya koyi kafirci ba a karba tubansa wa min qa'ilin tuqbal wani ce za a karba wa min mufarriqin baina ityanihi ta'iban akwai wanda suka ce in ya zo shi da kanshi ya kawo kanshi ya tuba qabla littila'i alaihi kafin a tsinkaye shi kafin a gano shi wa baina littila'i ala nifaqihi qabla at-tauba da kuma kafin ya zamanto an gano kafircin shi kafin ya tuba kenan waɗansu malamai sun ce kai ba a karɓi tubansa wasu sun ce a'a a karɓi tubansa waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a in shi ya kawo kan shi ya ce shi zindiki na dama kafiri na amma yanzu ya tuba ya bayyana musuluncin shi na gaskiya wasu malamai suka ce a'a in dai an kama shi an gano kafiri na sanan na ce zai tuba ba za a karɓa ba wasu kuma ce za a karɓa kenan akwai sabani a tsakanin malamai malam ya ce kama huwa ma'rufun fi furu'il madhahibil arba'ati kamar yadda yake sananne a cikin mazhabobi furu'a jam'i na alfar'u reshe kenan shine malaman mu suke cewa huru'a fa'un an maida ta ha'un li'anna alladhina yaquluna domin waɗanda suka ce inji mallan tuq yuqtalu za a kashe shi wala tuqbalu tawbatuhu ba za a karbi tubansa ba yarawna anna nifaqahu al-batin suna ganin cewa munafincin shi da ya boye dalilun ala anna tawbatuhu tawbatuhu taqiyatun la haqiqatun wannan yana nuna cewa tubansa taqiya ne ma'ana yayi don ya kare kanshi ne la haqiqa ba haqiqa bace wastadallu bi qawlihi sun kafa hujja da fadar Allah ta'ala madaukakin sarki illal ladhina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka inganta aikin su suratul nisa aya ta 100 da wato 46 fa qalu al islahu shartun sun kace to shi ko islah kyautata abu sharadi na na karbar tuba wazindiqu la yutla'u ala islahihi shi ko zindiki kafiri ba a iya gane mutumin da a cikin musulmi amma yana cewa shi musulmi amma shi kafiri ne ba a iya gane cewa zuciyar shi ta gyaru ko bata gyaru ba ta inganta ko bata inganta ba li annal fasada inna ma ata min ma asarrahu domin banna ta zo ne ta akan abin da ya boye domin ya bayyana musulunci ya boye kafirci fa idza tuli alaihi idan aka tsinkaye shi an gane ko wa azhara al iqla'a amma sai ya bayyana cewa ya kame ya cirki kansa daga wannan banna lam yazal fil batin ala ma kana alaihi wannan ba zai nuna cewa ba ya tuba tuba na gaskiya bai gushe ba yana akan abin da yake akan sa kiran kaga wannan yake nuna cewa ba tabbas bane ya tuba wallazi yadhharu malin yace abin da yake bayyana anna adillatal qa'ilina bi qabuli tawbatihi mutlaqan afharu aqwa wadanda suka ce ko da an kama mutum matsayin zindiki yace to shi ya tuba kawai ya daina kafirci tunda ba mu san abin da ke cikin zuciyar shi ba malam yace dalilan su sun fi karfi sun fi fitowa a sarari shine afharu wa aqwa kuma sun fi karfi ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li usama radiyallahu an ga sahabi usama lokacin da wani mutum ya musu sallama suka kashe shi halla shaqaqta an qalbihi shin ka tsaga zuciyarsa ka gane shi hadisi na cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim an gane ko wa qawlihi lillazi sarrahu fi qatl rajulin da kuma mutumin da sarrahu fi qatl rajulin ya darsa masa ma'ana ya masa magana a asirce fi qatl rajulin cewa wato a kashe wani mutum qala sai yace da shi alaysa yusalli shin ashe ko mutumin nan bayan sallah qala bala yace eh qala ulaika alladhina nuhitu an qatlihim waɗannan suna daga cikin waɗanda aka hana ni in kashe su hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri wato Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi kenan wani mutum ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi dama ya kashe shi ce a'a ba zan kashe mutumin da an gane shi ba yana yin sallah a zahiri kenan waɗannan an hana ni a kashe su to ina ga masu ɗaukar bamamai suna zuwa suna kashe musulmi a sallar asuba suna cewa jihadi ne suke yi wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwan suna da buƙatar bincike da kyau kuma da karatu wa qawlihi da kuma kyautata niyya dan wani ba karatun bane bai da niyya ce bai da mai kyau wa qawlihi li Khalid da fadar kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma sta'zanahu fi qatl alladhi ankara al-qisma da lokacin da wanda ya musun cewa rabon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba na gaskiya bane Khalid ya so a bashi dama ya fille masa kai inni lam umar bi an unaqiba an qulubin nas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba a umurce ni ba in zo wato in unaqib in binciki zukatan mutane in san abinda a cikin a cikin waɗannan zukatan ina fata an fahimci ne an gane ko wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi wancan hadisi kuma da muka faɗa na alaysa yusalli qala bala ulaika alladhina nuhitu an qatlihim afwan Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwatta na hadisi daga Ubaidillah bin Adi bin Khiyar an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan sai dai mursal ne shi ko mursal yana daga cikin aqsamu da'if in ji malamai in dai hadisi da to mursal ne ba mursa kuma na sahabi ba da'ifi ne sai an samu wadansu hanyoyi akwai wadanda ba su karfar shi mutlaqan akwai wadanda suna karfar shi da sharuɗa sannan kuma wato Imam Abdurrazzaq a cikin littafin Safi al-Musannaf shi ma ya fitar da wannan wato asarkin min tariq Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar an gane ko daga an abdullahi bin adi al-ansari an nabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai zamantu ya zo ta hanyoyi guda biyu ta fuskar malik ya zo wato a matsayin mursal ta fuskar musannaf kuma ya zo shi ma a wata hanya don haka dai wannan la yaqillu an darajatil ihtijaj insha Allah ta'ala wa hadhihi al-ahadith malam yace waɗannan hadisai fi sahihi waɗanda a cikin sahihi sahih an gane waɗanda an ka kawo banda wanga hadisi na abin nan shi ba cikin sahih wanda yace ulaika alladhina nuhitu an qatlihim an gane ko don haka malam shi na nufin waɗanda suka zo cikin sahihi muslim ko kuma fi sahihi ma'ana waɗanda sun ka inganta amma dai fi sahihi wanda sun zo sahihi bukhari da muslim wannan shi bai zo cikin sahihi bukhari ba bai zo cikin sahihi muslim ba mun yi bayanin wannan wa yadullu lidhalika aidan an gane ko da malam ya ce wa hadhihi al-ahadithu fi sahih banda wancan wannan hadisi na ula'ikal ladina nuhitu an qatlihim ina bai mitawa da kyau saboda dalibai su ya tara tana yiwa malan bai farga ba ko kuma tana yiwa malan yana nufin waɗanda da suka zo na halla shaqaqta an qalbihi da kuma inni lam umar bi an unaqiba an qulubin nas kamar yadda bayani ya tabbata wallahu ta'ala alam in kuma mutum ya yi bincike ya gano akwai shi cikin sahih bukhari ko sahih muslim yana iya kawo muna iya kawo muna shi mu muna karɓar gaskiya a duk inda ta zo wa yadullu lidhalika aidan malan yace abin da yake nuna wannan kuma ana karɓar tuban mutumin da ya nuna tubansa ijma'uhum ala anna ahkam ad-dunya ala adh-dhahir duk malamai sun yi ittifaqin cewa a hukuncin duniya ana karɓar zahiri munafiki gashi kafiri ne amma kuma da nuna yayi imani shikenan sai a bashi cikin musulmai in dai ba wani abu ya bayyana ba zai zamanto yana gadon musulmi musulmi na gane shi kenan abubuwa na duniya hukumce hukumcen duniya suna tafiya akan sa wallahu yatawalla sara'ir amma Allah shine ke jibinta abin da aboyi dan haka munafiki gashi kafiri amma yana gadon musulmi yana auren ƴaƴan musulmai yana komai tare da shi ake a ci abinci a yi shawara da shi kaza kaza kaza kaza babu kuma wanda yace ai ba za a yarda da munafiki ba ko kuma na hukuncin duniya bai tafiya akan sa wa qad nassa ta'ala ala anna al-ayman al-kadhibatu junnatun lil munafiqin malan yace Allah ya tabbatas a cikin alkur'ani cewa rantsuwa ta ƙarya junnatun kariya ce lil munafiqin ga munafiqai fil ahkamid dunyawiyya a cikin hukumce-hukumce na duniya bi qaulihi da fatar Allah ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙi wato aimanahum rantsuwarsu junnatan kariya an gane ko kamar yadda sulki yake kare mutum daga makami ko bullet proof a yanzu da ake abin nan abin da ke hana harsashe ya kai ga jikin mutum contraval abin suke cewa to su ma sun rike wannan rantsuwa ta zaman to kariya gare su game da hukunce hukuncen kafirci ka su fada akan su Allah kai mu tsari wannan aya a cikin suratul mujadala aya ta shidda ko kuma a cikin suratul munafiquna aya ta biyu domin irin wannan lafazin ya zo a wurare daban-daban kan wani ya ji ittakhadhu aymanahum junnatan ya san cikin suratul munafiquna kawai bai kai suratul mujadala ba yace akwai kuskure malin yace wa qaulihi da fatar Allah sayahlifuna billahi lakum suna muku wato rantsuwa da Allah an gane ko idan qalabtum ilaihim idan kuka juya zuwa gare su su munafiqai bayan kun tafi wajen yaki sun ki zuwa li tu'ridu anhum sai su kawo uzuri na ƙarya dan saboda li tu'ridu anhum ku kauda kai daga gare su Allah ce fa a'ridu anhum ku kauda kai daga gare su innahum rijisun su munafiqai kazamta ne kazamta ma'anawiyya kenan ba ana nufin kamar yadda kashi shike ba dan da inda kamar ana nufin kazamta irin yadda kashi yake kenan in ka gaisa da munafiki sai ka je ka sake alwala ka wanke hannunka suratul tauba aya ta 95 wa qawlihi da fadar Allah wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum laminkum su tare da ku suke wa ma hum minkum alhaliku su ba su ba sa tare da ku na ana nufin suna tare da ku ta fuskar tare da jiki amma ba sa tare da ku ta fuskar zuciya da imani suratu tauba aya ta 56 ila ghairi zalika min al-ayat zuwa ga ayoyi masu faɗin irin wannan ma'ana masu yawa kenan wannan ya nuna cewa ashe idan mutum ya nuna tubansa za a karɓa tun da bamu san abin da ke cikin zuciyarsa ba wa mastadalla bihi ba'dhum min qatl ibn mas'ud ibn nawaha abinda waɗansu suka kafa hujja da shi cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya kashe wato Ibn Nawaha sahibu Musailama mutumin Musailamatul Kazzab fayujabu anhu mallin yace zamu bada amsa akan haka bi annahu qatalahu ya kashe shi li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu rasulan li musailama an gane ko lokacin da musailama ya turo shi musailama tul kazzab ya turo shi wannan ibnu nawaha laula anna ar-rusula la tuqtal laqtaltuka in ba dan da manzanni ba ba a kashe su nan yana nufin manzannin da an ka turo na mutane ba manzanni na Allah ba wato mutumin da an ka turo da wani sako shine abin da ake nufi domin kalma ta ar-rasul tana nufin wanda aka turo da sako fil asli amma a shari'a tana nufin manzanni na Allah ko kuma manzanni waɗanda mala'iku Allah ya turo Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas in mun ce manzanni na mala'iku mutanen muna nufin waɗanda Allah ya turo su zuwa ga manzanni ba wai su zo su yi mutane wa'azi ba saboda wani duk yadda ji kalma wadda adda shubha sai yayi amfani da ita yace fa qatalahu ibn mas'ud sai abdullahi ibn mas'ud ya kashe wannan ibn nawaha nawaha tahqiqan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam dan tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad ruya annahu qatalahu lidhalik an yo riwaya cewa shi abdullahi ibnu mas'ud ya kashe shi dan saboda wannan cewa in ba dan da manzanni ba a kashe su ba ya kashe shi to kenan tunda wannan illa ta gushi na cewa yanzu ya fita zama matsayin manzo sai ya kashe shi an gane ko da haka kenan ba ya kashe shi bane dan saboda ya ya hankalci abin da ke cikin wato zuciyarsa dan babu wanda ya sa abin cikin zuciya sai Allah fa in qila malin yace idan aka ce an gane ko wannan asar wanda yake cewa faqad ruya annahu qatalahu lidhalik cewa Abdullah bin Mas'ud ya kashe shi Abu Dawud at-Tayalisi ya fitar da wannan asar kin da Imam Ahmad ina fata an fahimce ni daga tariq na Abi Wa'il daga Abdullah bin Mas'ud an gane ko mai so zai iya komawa a can ya ga bayanai malam yace fa in qila hadhihi al-ayatu dallatu ala adami qabuli tawbatihim akhassu min ghayriha Malam ya ce idan aka ce wannan ayar take nuna ba za a karɓa tubansu ba, a khassu ita ta fi keɓantuwa min gairi ha daga waninta, li'anna fi halƙai da birriddati wasu yadil kufri, amma a cikinta za a ce, a, to ai an ce sun yi ridda kuma sun ƙara kafirci. Kenan ta nuna cewa ba za a karɓi tubansu ba, tunda abu biyu ta kawo ba ridda kawai ta kawo ba. Fallazi ta karrarat minhu ridda, wanda ridda ta maimaitu gare shi a khassu min mutlaqil murtaddi kenan ya fi keɓantuwa daga mai ridda domin shi wanga ya yi ridda ne kuma ya dawo kuma ya sake kuma ya dawo kuma ya sake kenan ba ɗaya da wanda ya ridda ɗai ba kenan wa dalilu alal a'ammi laysa dalilu alal akhassi malam yace kenan dalili akan al a'ammu ne wanda yake ya yi ridda ne kawai amma ba mutumin da ya ridda kuma ya ridda kuma ya ridda ya ridda ba kenan ba alal akhassi ba akan abin da yake keɓance li'anna wujudal a'am domin samun mafi yawa la yastalzimu wujudal akhas ko ko abin da yafi gamewa ba shi ke nuna cewa ba za a samu keɓantacce ina fata an fahimce ni wato samun a'am am yana iya samuwa amma ba dole bane sai an samu khas ina fata an fahimce ni wato samun mutane misali ana iya samun shi amma ba dole bane sai an samu shugaban su misali tare da su kamar misalin da nake so in bayar dan yan uwa su gane malam yace fal jawabu amsa أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله قرآن يا نون تشيوا أنا كرأت توبا من تكرر منه الكفر وأن كافر يوم ما تغريشي إذا أخلص في الإنابة إلى الله إذن يتركك وتقوم ورش إزواج الله ووجه دلالة القرآن على ذلك ما التي دليل دي القرآن واتو دليل تفسكر دبك سامو دليل دي القرآن يتبتر دوانا أنه تعالى قال الله سبحانه وتعالى ياتي innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta thumma amanu suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta kafirta thumma zdadu kufran sannan suka ƙara kafircewa lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance ba mai gafarta musu li yaghfira lahum ya gafarta musu malamai suka ce nan zaka kaddara muridan lam yakunillahu muridan li yaghfira lahum Allah baya son ya gafarta musu sai zamanto wato abin nan ne ko irada kauniya ko kuma wato shar'iyya ko kuma ka kaddara abin da dai kake ganin munasib wala li yahdihum sabila Allah kuma zai shirye da su hanya ta gari ba aya wato cikin suratul nisa aya ta 130 ta 137 thumma bayyana sannan Allah ya bayyana annal munafiqina dakhiluna fihim Allah ya bayyana munafiqai suna ciki bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kayima munafiqai bishara cewa suna da azaba mai radadi aya ta 138 a cikin suratul nisa wa dilalatul iqtiran malam yace akwai wani abu da ake kira dilalatul iqtiran a cikin ilimi na usulul fiqh an gane ko wato akwai dilala daban-daban wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta ilmi usulul fiqh don fahimtar shari'a akwai dilalatul iqtiran akwai dilalatul ima'i wat tanbih akwai dilalatul iqtida an gane ko to ita dilalatul iqtiran tana daga cikin abin da ake cewa abubuwa biyu sun zo an hada su tare amma kuma wani lokaci hukuncin suna iya zuwa ɗaya wani lokaci hukuncin suna iya zuwa ba ɗaya ba iqtirani daga qaranar shay'an shine ya hada abu da abu bari in bada misali don mu fahimta saboda malam babban malamin usulul fiqh na kuma babban malamin wato ilmin jadl wal munazara na wal mantiq malam dai baharun ne la sahila lahu babban malami ne wanda in yana shiga cikin fage daban-daban zaka iske kananan dalibai ma wani lokaci sai su bace cikin littattafansa dan wanda bai karanta ilmin usulul fiqh da kyau ba baya iya karanta littattafan malam kwarai da gaske to ita dilalatul iqtiran abinda ake nufi an hada abu biyu wani lokaci hukunci suna iya zuwa daya wani lokaci baya zuwa daya misali Allah ce wa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka kaga an hada sallah da zakka to wannan shi ake kira dilalatul iqtiran sai mu ce to tunda sallah wajibi ce kuma an hada ta tare da zakatu zakka ma ita ma wajibi ce to kaga wannan dilalatul iqtiran kenan sannan akwai inda kuma ba ta yi wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji wal umra da umra lillahi saboda Allah to kaga hajji na daga cikin rukunin musulunci ita ko umra ba ta daga cikin rukunin musulunci kaga nan ba za a yi cewa ba ita ma umra tana daga cikin rukunin musulunci kaga nan dalalatul iqtiran ba ta yi karfi ba to wannan ita ake kira dalalatul iqtiran malam yace to wa dilalatul iqtiran ita dilala ta iqtirani wa in da'afaha ba'd al usuliyin ko da ko wasu daga cikin usuliyin malaman usulul fiqh sun da'afa ta faqad sahahaha jama'atun min al muhaqqiqin da yawa daga cikin al muhaqqiqin masu tabbatar da hukunci wato waɗanda sun yi bincike da kyau sun tabbatar da akwai ta wala siyama idza atadadat bi dilalati al qarinati alaiha wala siyama balle ma ko balantana ma idan ta haɗu itadadat ta haɗu bi dilalatil qarinati alaiha in an samu qarina wato wata alama da take nuna ta kama huna kamar wannan li anna qawluhu ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani thumma kafaru suka kafirta thumma amanu sannan suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta thumma zdadu kufran sannan suka ƙara kafirci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai yi musu gafara ba wala li yahdihum sabila kuma Allah ba zai shirye da su hanya ba sai Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kai ma munafiqai bushara cewa suna da azaba mai radadi aya ta 137 zuwa aya ta 138 a cikin suratul nisa malam yace fihi dilalatul wadiha a cikin alaka da wannan ayoyin akwai dalili ingantacce wanda yake a sarari yake ala dukhulihim fil murad fil aya cewa munafiqai za su shiga cikin wannan domin an ce thumma kafaru thumma kafaru kaka sa tsammanin kafirai dai ake nufi a'a da an kace bashirul munafiqin siyakin da kissar dukan ana zancen munafiqai ne kenan wannan yana nuna munafiqai sun shiga cikin wannan hukunci bal kaunuha fi khususihim wadansu ma malamai sun ce a'a aya ce ma ta shafi munafiqai ma domin munafinci wani nau'i ne na kafirci an gane ko kafirci ne na ɓoye ƙala bihi jama'atun minal ulama malam yace waɗansu daga cikin malamai ba sun tafi akan haka to kaga malam yace fa idza haqqaqta zalika in ka tabbatar da wannan fa'lam anna Allah ta'ala kasancewa Allah madaukakin sarki nassa ya tabbatar da Allah man akhlasa tauba wanda ya tsarkake tubansa minal munafiqin daga cikin munafikai taballahu alaihi Allah zai karbi tubansa bi qaulihi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafiqai suna can cikin kasan kasan wuta walan tajida lahum nasira ba su da wanda zai taimakon su illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka inganta aikin su wa atasamu billah suka yi riko da tafarki na Allah ko wa atasamu billah suka yi riko da alqur'ani an gane ko wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addinin su ga Allah kimani suke nan fa ulaika ma'al mu'minin waɗannan suna tare da mu'minnai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima Allah zai ba mu'minnai lada mai girma ma yaf'alu Allahu bi azabikum mi Allah zai yi bi azabikum da azabaku ma'ana ya azabtar da ku ko kuma ku azabtar da kanku wajen yi ma Allah biyayya in shakartum wa amuntum in kun yi gode ma Allah kun yi imani ma'ana Allah ba daɗi zai yi ba don ya azabtar da wani don azabtar da wani bai daga cikin abin da za a cewa ya huce hushin Allah ko kuma bi azabikum wadansu malamai sun ce ku azabtar da kanku wato ma'ana ku dauka da kanku ibadar da tafi karfin ku in dai kuka gode ma Allah kuka yi imani kuka yi aiki gurgurdon halin ku to shikenan Allah subhanahu wataala baya da bukatar sai kun azabtar da kanku ku yi abinda yafi karfin ku wadansu malamai sun ce kenan azabikum nan nan an yi idafa ne zuwa ga wato alfa'il ko sun ce an yi idafa ne zuwa ga almaf'ul ya an ce bi azabikum ila almaf'ul ne kenan Allah ya azabtar da ku kenan kun zamanto maf'ulin bihi Allah ba zai bai damu ba da ya azabtar da ku dan babu wata bukata gare shi sai dai wanda ya cutar da kanshi kanshi ya cutarwa ko kuma bi azabikum nan mudafun ne ila alfa'il sai zamanto nan wato azabtar da kanku da za ku yi ba komai Allah zai yi da shi ba domin Allah subhanahu wataala baya bukatar ku cutar da kanku abinda Allah yake so da ku shine wato sauki ala ayyati hal dai maganganu ne guda biyu na fassarori na malamai wa kana Allahu shakiran alima Allah ya kasance shakiran mai godiya aliman kuma masani ina fata an fahimta kenan wannan ya nuna cewa kafirai munafiqai na an ce summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru kuma gashi an ce illal ladina tabu wannan yake nuna cewa ana karɓar tuban su kenan wanda zai cewa a'a can ana nufin kafiri ne wanda ya ridda ake karɓar tuban shi amma wanda ya ridda ya ƙara kafirci ya ci gaba da zuwa yana dawa ba za a karɓa ba malam ya ce to ko da mun ce wannan ba za a karɓe shi ba to amma su wanga hukuncin qur'ani ya fitar da su dan ga aya cikin suratul nisa qarara ta yi wannan bayani malin ya ce wa kad kana wato waɗannan ayoyin da muka karanta aya ta 145 zuwa aya ta 147 a cikin suratul nisa malin ya ce wa kad kana makhshiyun bin humayr radiyallahu anhu min almunafiqin akwai wanda aka kira makhshiyun bin humayr ya kasance daga cikin munafikai alladhina anzala Allahu fihim qawluhu ta'ala waɗanda Allah ya saukar da faɗarsa a kansu wala in sa'altahum idan da zaka tambaye su an dawo ne daga wajen yaki suna tattaunawa suna suka akan zancen addinin musulunci Allah ya sabkar da ayoyi Allah ce to wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab za su ce a'a nakhudu muna kutsawa ne cikin zance ma'ana muna fira an gane ko muna yanke daji da firace-firace wannan abu muna wasa sun faɗi waɗansu maganganu waɗanda ba su dace ba akan manzo sallallahu alaihi wa sallam da addini amma an kace to in an tambaye su ga abin da za su ce don wato da yawan mutane suna iya faɗar abin da suke so lokacin da mutum baya nan amma idan suka gan shi sai su koma mata qul abillahi kace yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzonsa kuntum tastahzi'un kuke yin izgili la ta'tadhiru kada ku kawo uzuri qad kafartum ba'da imanikum wato kun kafirta bayan imaninku an gane ko suratul tauba aya ta 65 zuwa aya ta 66 fataba ila Allah bi ikhlasin wannan shi makhshiyu bin humayr malam yace sai ya tuba zuwa ga Allah da ikhlasi fataba Allah alaihi sai Allah ya karbi tubansa wa anzala Allah fi Allah ya sabkar da aya game da sha'aninsa in na'fu an ta'ifatin minkum ko wata qira'a in yu'fa an ta'ifatin minkum kan wani yaji qira'a da bai sani ba ya zabure ce an yi kuskure in na'fu an ta'ifatin minkum idan mun yafi ma wata jama'a daga cikin ku nu'azzib ta'ifa za mu azabtar da wata jama'a in mun yafi ma wata jama'a za mu azabtar da wata jama'a kinin shi yana daga cikin waɗanda aka yafi musu suratul tauba aya ta 66 ina fata an fahimta mai son bayani kan wannan yana iya duba a cikin tafsir na Imam Tabari da kuma wato tafsir na Imam Thalabi da at-tafsir al-wasit an gane ko na Imam al-Wahidi da at-tafsir na Imam Sam'ani da at-tafsir al-Baghawi da at-tafsir al-Qurtubi da tafsir na al-Khazin ya ga waɗannan bayanai da kuma sauran tafsirai wannan mun dan bada misali ne ba wai su kaɗai ne ɗalibin ilimi zai iya dubawa ba saboda wani in ya ji an faɗi wani tafsiri wanda ba shi ya saba ji ba sai ya sa tsammani a'a wani lokaci malamai suna bada misali ne kan wani littafi in an ka ce ka dibi na wane da wane ba ana nufin su kaɗai zaka iya duba ba a'a waɗanga wasu na wanda an ka baka kamar reference an gane ko marja amma ilimi abu ne mai faɗi kana iya duba tafsiri ɗari in kana so in ba kana so ka diba fiye ma da haka gwargwadon abin da da baka tabbaka kenan dan wannan yake nuna cewa ashe an karɓi tuban munafiki bayan kuma ya bayyana cewa munafiki ne kuma Allah ne ya bada labarin shi ba shi ne ya kawo kanshi na matsayin mai tuba ba wannan malam yana son ya kafa hujjar cewa dai ana karɓar tuban mutumin da ya zo ya kawo kansa ko kuma mutumin da ya yi ta ridda yana dawowa yana dawowa yana dawowa kuma ya zo ya tuba idan ya tuba ana karɓa ba za a kashe shi ba malam ya ce saɓanin shi da abin da malamai suka faɗa ko ko magabata a'a su suna ganin ba a karɓar tuban wanda ya ce ya tuba saboda mi saboda ba a san abin da ke cikin zuciyarsa ba ina fata an fahimce ni shi kuma da ya ce a'a a karɓa shine abin da azzahirin nasoshi sun kafi tafiya akan shi sai dai akwai waɗanda ana ganin maƙaryata ne tunda ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai mutanen da ya ce a cikin sira in ka duba zaka ga ya ce a kawo su lokacin da an kai fatahu makka ko da an iske su suna riƙe da ka'aba ko da an abin da nasu suna rike da Ka'aba suna rike da astarul Ka'aba ko mu ce suna rike da rigar Ka'aba ko mu ce suna rike da bangon Ka'aba a kashe su to kaga wannan abu ne wanda alhali ko inda za a karbi tuba mutlakan ya kamata a ce an karbi tuban su kenan su kuma suna ganin cewa a saboda irin waɗancan mutanen wani in ka ji ya tuban ba a san shin ya tuba ba ko bai tuba ba kamar yadda wani daga cikin shu'ara wanda ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa afuwa gashi ana iya kashe shi daga baya aka sake shi ta makka ya tuba ya ce ya tuba ashe ƙarya yake yi bayan ya kuma ci gaba da aikin sa sannan kuma ta sake dawowa aka kama shi ya ce a yanzu ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da tubansa ba yace bai yiwa in barka ka tai makka ka tai haka daga bakinka ka motsar da saman bakinka fakkai ka kenan saman baki da na ƙasa da na sama ka ce ka yaudari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya umarci a kashe shi kenan mallan na sunnan ya nuna maka cewa da ana da tabbaci ko ana ganin alamun mutumin nan tubansa na gaskiya ne ana iya karba amma waɗanda sun ce ba a karba saboda ana ganin wani tuban mazuru na yi yayi dai yayi biyu yayi uku to ba a sani ba kuma mutane cikin ɗabi'arsu ana iya fahimtar wanda ya tuban gaskiya da wanda bai yi tuban gaskiya ba fatahassala malam yace to sai ya tabbata kenan ma'ana dai za a kawo ƙarshen magana ma'ana a takaitar da magana annal qa'ilina malamai ko magabata da malaman da suka ci bi adami qabuli taubati man takarrarat minhu ridda ba a karɓar wato tuban wanda riddatan mai maitu gare shi ya nuna al'ahkamar duniyawiya suna nufin anan duniya ana nufin anan duniya su busu yadda ba a karba don ba a da tabbaci wala yukhalifuna fi annahu idza akhlasa at-taubata ila Allah qabilaha minhu malai ce ba suna da sabani bane kan cewa in dai tuban da yayi na gaskiya ne Allah zai karbi tuban sa su sun zartar da abin da Allah ya umurce su ma'ana kenan tunda an ce ba a karba tuban su sun kashe shi tunda ba su abin da ke cikin zuciyarsa ba shi kuma in yayi tuba na gaskiya Allah zai karbi tubansa ya tafi zuwa ga wato aljanna an gane ko to sai dai nan har yanzu akwai wata mas'ala wadda take tana da hatsari shine cewa to yanzu mutumin da an kama shi a matsayin zindiki ya tuba za a karbi tuban shi ko ba za a karbi tuban shi ba tunda Allah ya ce walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an sai mutuwa ta zo to shi ko wanda anka kama an kai masa hukuncin kisa to ai mutuwa ta zo mishi to ana yarda da tuban shi ko amma malamai suna ganin ana karɓar tuban shi ma'ana Allah zai karɓi tuban shi saboda cewa an yi wa mutum shari'ar mutuwa ba shine ya mutu ba so da yawa ake ma mutum shari'ar mutuwa kuma ba za a kashe shi ba ina fata an fahimci tana yiwuwa ya samu lokacin da zai tuba kenan dan haka dai tuban shi a zance mafi inganci akwai tuban sa kamar misali mutumin da ciwo ya kama shi wanda likitoci suka ga cewa mutumin nan ba zai rayu ba misali an gano cewa yana dauke da ciwon da zai zama tuwa sanadiyar halakar sa kamar mai ciwon sida ko wani abu tushoshin shi za a karbi ciwon tuban sa misali a ce mutumin da adda sida an ce ba zai yi ba ya tuba ko mutumin da adda wani ciwo likitoci sun auna sun ce mai abin da ya masa saura a rayuwarsa kaɗan ne shi idan ya tuba shiga musulunci ko ko ya tuba Allah na karɓar tubansa malamai suna ganin tunda bai ga mala'ikun mutuwa a fili ba to babu laifi tunda an ce malam yugharghir kenan wannan cewa zai mutu mutun nawa adda ciwon S ya shekara goma ko fiye da haka waɗanda ba su da ciwon suka mutu mutun nawa adda ciwon da likitoci sun auna sun ce ba zai yi ba zai mutu nan da gaugawa kuma mutumin nan sai ɗauki tsawon lokaci kenan wannan ba alama ce ta mutuwa ba amma shi mala'ikin mutuwa in dai ya bayyana gare ka kuma lokaci yayi to babu zancen ya ɗaga maka don haka shi ma waɗannan mutanen suna daga cikin masu tuba don haka 'yan uwa musulmi a bar ƙofar tuba buɗe sai in mala'ikin mutuwa ya bayyana wallahu a'lam malam yace li anna ikhtilafahum domin sabanin da suka yi fi tahqiqil manati a cikin tabbatar da illa ne kama ta kaddama kamar yadda yi maka bayani kenan wal ilmu inda Allah ta'ala mallan yace cikakken ilmi shina wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga adalci na malam duk bayanin ga da ya kawo duk maganganun malamai da ya kawo duk ka'idodin ga na ilimi da malam ya zuba duk asarkin ga da ya kawo daga magabata duk dai an je an dawo amma a ƙarshe malam ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi hakika yana wajen Allah don duk yadda ka kai ga sanin mas'ala baka kewaye sani da ita ba irin Allah subhanahu ta'ala sannan duk yadda ka san mas'ala da kayi bacci sai ilimin naka shi tai baka san inda yake ba yana ga hannun Allah in ka tashi da bacci in Allah ya ga dama ya maido maka shi in ya ga dama ya hana ka shi rayuwar ma gaba ɗaya sai in Allah ya ga dama ya baka ita in Allah ya ga dama ya hana ka shi yasa dan mutun ya faɗi wata mas'ala ko fatawa ko wani abu yace wallahu a'lam ko wal ilmu inda Allah ta'ala daidai ne babu wata matsala don baka cewa ka san mas'ala irin yadda ubangiji ya san da ita wannan rudu ne wa ma utitum min al ilmi illa qalila ba a baku cikin sani ba sai dan kadan sannan kuma Allah ya gaya ma annabi qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil bayan an bashi labarin adadin ashabul kahf sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kaga bayan an fada kuma sai an kace qur rabbi a'lamu bi iddatihim kace Allah shine mafi sani duk yadda mutane suka kai ga sani ba za su kai ga sani irin na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba to don haka dai yana da kyau kaga yadda malam ya zuba ilimi amma a ƙarshe kuma ya mayar da ilimi zuwa ga Allah mu kuma za ga mutum na gashi tare da cewa mallam babban malami daga cikin malamai na duniya wanda za ga duk mafi yawancin manya-manyan malamai da ake ji a duniya sun yi karatu a hannun mallan a ƙasar Saudiya musamman za ka ga a sheikh wato abin nan bin baz ya yi karatu ga hannun malam na waɗansu fannoni an gane ko kuma idan yana gabatar da tafsiri ko a jami'ar islamiyya bil madina munawwara ko a masallacin annabi riwayo sun nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikh bin Baz yana zuwa sauraren karatun malam sannan kuma Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaidi ɗalibin malam Muhammadu Al-Aminu Shankidi na karatu gare sa wanda ya limanci a masallacin wato makashi Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaidi sannan Sheikh الفوزان صالح الفوزان الفوزان ياي كراتو مفتي نا السعودية أينزو ياي كراتو جا شيخ محمد الأمير الشنقيطي شيخ محمد صالح ابن عثيمين شيما ياي كراتو جا شيخ محمد الأمين الشنقيطي إنا باتا أنفم تشيني وأن كم سوني زكاة قرما لمي وأن دكاس السعودية تكي جيد سو دكان سو زكاة إسكي بند وأن سون سو داما وأن سو كراتو أهنم مالن وأن وأن سوني دكتش كنسو وأن سو كراتو أهنم مالن إندي أنتي فوزان أنتي عثيمين أنتي بن باز sun yi karatu ga hannun mutum ai ba sai an ce maka mutumin nan babban malami bane gashi kuma wanda ya tashi ne a Afirka a ƙasar Mauritania yayi karatun sa ya je a Saudiya ya yi ya ci gaba da da'awar sa duk da yake wasu na cewa yayi karatun ya ci gaba da karatun hadisi a wajen wani malami na Saudiya na manta sunansa amma dai malam baharun ne a cikin fage da dama na cikin addinin musulunci akwai wani Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da aka ce shi ma ya zauna a Saudiya Sheikh Nasir Din Sa'adi Abdulrahman Sa'adi an ce yayi karatu ga Shankiti wasu suna ganin ba wannan Shankitin bane wani Shankiti ne na kasar Mauritania Muhammad Al-Amin Shankiti wani ne ba wannan ba wasu kuma suna ganin wannan ne amma dai bamu san abin da a tabbaci ba kan riwayat cewa shi Shankitin wanga ne koko wancan din ne wallahu ta'ala a'lam dan haka dai ɗaliban ilimi a zage zuwa ga bincike na ilimi da sanin ka'idodin ilimi yafi a zabura wajen rikici da son kafa hujjoji da abin da ya kama da haka yan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba da ya kamata mu tashi akan ta wato ita ce wato mas'ala ta 111 amma a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malin ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa ƙala idan ya aka yi Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnas lalle ɗaki na farko ko kuma masallaci na farko tunda baiti na ɗaukar masallaci ka'aba ana kiranta baitullah masallaci kuma ana kiransa baitullah lalle ɗaki na farko wudi alinnasi na ana nufin wato ɗaki kenan ana nufin ka'aba domin masallacin tare da ka'aba yake wanda aka aza ga mutane linnasi ga mutane lallazi bi bakka lalle shine wanda aggarin bakka makka ana kiranta bakka ana kiranta makka tana da sunaye akwai malami wanda ya littafi akan asma'u makka da kuma asma'ul madina aya ta suratu ali imran aya ta 96 wa kam min baitin buniya qabla al-ka'ba malam yace to daki nawa ko an ka gina kafin a gina ka'aba min zamani adam tun zamanin annabi adam ila zamani ibrahim alaihi salam har zuwa ga zamanin ibrahim alaihi salam to kaga wannan kuma ya nuna shine daki na farko malin yace to kulna zamu ce ma'anahu anna awwala baitin wudi'a qiblatan linnas wato daga cikin ana nufin daki na farko wanda an ka aza ga mutane wanda zama to matsayin alqibla kenan daki na farko na ibada wa makanu wato ibadatin wa makana ibadatin lahum wuri na ibada gare su na farko shine aw wudi'a mubarakan linnas daki na farko wanda an ka sanya ma albarka wanda babu irin tashi kenan ka'aba kenan awli annabna abbas ko ko malin yace a saboda ibnu abbas qala yace awwalu man banahu adamu alaihi salam wanda ya fara gina shi shine Adam alaihi salam lamma hubita minas sama lokacin da aka saukar da shi daga sama auha Allahu ta'ala ilaihi Allah yayi masa wahayi ibni li baitan kenan ibni li baitan ka gina mini gida fil ardi a cikin ƙasa wasna haulahu nahwa ma, was, was na haulahu ma ra'aital mala'ika tasna'u kenan kayi kewayensa irin yadda kaga mala'iku suna yi haula arshi a kewayen al'arshi na kenan yadda mala'iku suke kewayawa ga al'arshin ubangiji haka ne wato kai ma kai kewayar da shi haka fa banahu sai annabi adam ya gina shi wa ja'alahu yatufu haulahu ya kuma yana wato ya hadu in ji malaman zauri nan ja'ala bi ma'ana daga cikin af'alu shuru' ma'ana farawa sai ya fara ya tufu yana kewayawa haulahu wato kewayen wannan daki to ƴan uwa musulmi lokaci ya fara matsuwa kuma wannan mas'ala bai yiwa a ce an yi mata cin masara a kumundu in ji mutanen mu maza ba za a yi mata shan wato abin nan ba shan koko ba mas'ala ce da take tana buƙatar ƙarin bayani sosai da yadda da mallan ya kawo ta insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakanta insha Allah sai a darasin mu na 32 za mu zo mu tashi akan wannan mas'ala da kuma bayanan da ya dace mu yi mata a gurgurdun ikon namu da gurgurdun ilimin mu da abin da lokaci kuma ya ba mu dama abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure a matsayin mu na ɗalibai Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh